إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haɗuwar mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 18 ga wata na Jumadal akhirah hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da tara wanda ya dace da shidda ga wata na uku shekara dubu biyu da sha takwas yau insha Allah za mu yi darasi na dari da talatin da uku a cikin littayin alwajiz fifikin sunnati wal kitabil aziz muna cikin hadarin bashi wanda wasu ke doka kamar gara basa ce kace banza wasu ma al'adarsa har za a je a ga malamai a roƙi Allah da yadda za a yi a danne mai bin bashi ko wanda an doka shi kenan an kare a ce hidai a lahira in ga an yi magana hidai a lahira wannan akwai masu ruwan tunani gajeren ko rashin hankali yanzu mun ji hadisin farko a wannan masala ta ana tsaye da bawa shiga rahama ta Allah dalilin bashi har sai an biya mashi wannan bashi wanda ta kawo saboda hadarin bashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci da harko idan aka kawo gawa sai ya tambaya akwai bashi a kan shi an aka ce akwai bashi a kan shi ya ce ta kuwa abokinku sallah shi bai mai sallah don a karantar da mutane da hadarin bashi da kauce ma bashi daga baya bayan allah ya hori dukiya ta baitul mal idan aka kawo gawa duk da haka yana tambaya akwai bashi an aka ce akwai bashi a kan shi sai a biya a baitul mal da yana cewa wanda ya cika iya da dukiya dukiya ce ta magada ta iyalai shi mace wanda ya mutu iya da bashi ko iya da iyalai a kamana idan bai doka haka musulunci kenan ce ku kamana iyalan kenan al'umma daula take daukan marayu annabi zai ce a kawo mashi bashin da iyalan ya biya bashin kuma ya doki wani iyalan haka sallallahu alaihi wasallam haka yake ga al'ummashi da Allah hore yanzu insha Allah za mu tashi a darasin mu na 133 hadisin ibn Umar masu bin mu da littafi safa ta 442 442 wa an ibn Umar قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دينار أو درهم ودي من حسناتي ليس ثم دينار ولا درهم wannan ruwaya ta tabbatin cikin sunan ibnu majah hadisi ya tabbata abdullahi bin umar yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa alaihi dinar wa dirham duk wanda ya mutu ana bin shi bashi na dinare ne ko dirhami ya san da cewa wadiyar min hasanati za a biya bashin mutane daga aikinka na lada a ranar da laisa samma dinarun wala dirham a can kuwa mana samma hunaka ko hunalik ana ne lahira a can babu dinari ba dirham kina za a biya mutane da abin da kai na aikin alkhairi kenan mutum ya san ba a cin banza a can wa ana bi qatada radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama fihim فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الإيمان أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر مغتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت سابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك أبن دا إكي رواية ودا إمام مسلم يروتو haka imam turmuzi haka imam nasa'i abu qatada radiyallahu anhu ke cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama fihim lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a cikin su mana ya hudu ba irin da sabai ya tsaya bayani a cikin bayani dai fa zakara lahum ya ambata musu cewa anna jihada fi sabilillah jihadi cikin ɗaukaka addinin Allah wal imani billah da imani da Allah afadul amal sune mahicin dukkan wasu ayyuka jin haka faqama rajul sai wani mutum ya tashi faqada ce ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in qutilta fi sabilillah atukaffaru anni khataaya ya rasulullah ya manzan Allah ka ban labari idan aka kashe ni cikin ɗaukaka addinin Allah zai mun gafarta mun dukkan kurakurai na sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi na'am in kutilta fi sabilillah wa anta sabirun mutasib in har aka kashe ka fi sabilillah kana mai haƙuri mai neman lada na shahada kenan muqbilun ghairu mudbir kuma kana ba da gaba ba kana tserewa ba ka shika kana huskantar abokan gaba za a ma gafara kenan kurakuranka sun maƙala rasulullah sai manzan Allah sake ce wani bawan Allah kai fa kulta me kace da mai mata ma abinda kawai ya ce a ra'aita in kutirtu fi sabilillah ka bar labari in har aka kashe ni cikin ɗaukaka addinin Allah a tukaffaru anni khatayaya zai ga za a gafarta min kurakurena فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مش نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت سابر متسب إن أكا كشك في سبيل الله كنا مي هقولي كنا مي نيمان لادا مقبل غير مدبر كنا مي هسكنتر تنكار أبكان غابا باكا بادا بايا با يتي إلا الدين من دا باشي أما باشي كاين متانين باشي سيكا بعد ما باشي ya ce fa'inna jibril alaihissalam ƙada da zalika lalle jibril ya gaya mu wannan labarin kenan ba a yahe ma bashin mutane don kana mai tsoron allah ka yi shahada bashi sai an biya magana kenan latin kim sai maganar ce man aka da amwalan nasi yuridu a da aha auta lafa wanda ya amshi dukiyar mutane iya nihin ya bada ne za mu ji sakamakon wanda ya amsa iya nihin ya leme da kayan mutane abu talafa kuma za mu ji sakamakon wanda dama amsa yi dama allah allah yake amsa in amsa ka gama yawo suna can rijiya mai gaba dubu don da baki ya ba allah suke cewa kenan in gaishe shi kenan ya kare to wannan mutane guda biyu za mu ji sakamakon amsa da ni kame da amsa ba ni ramedawa عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله wannan ruwa imam bukhari ya ruto ta haka ibn majah abu hurairah radiyallahu anhu ke bada labari yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man akhadha amwalan nas duk wanda ya amshi dukiyar mutane yuridu adaha yana niyya ne ya maida ta addallahu anhu Allah zai taimake shi ya maida musu dukiyarsu in dai ka amsa da niyyar kai ma ka maida Allah zai taimake ka wajen maida wannan abin da ka amsa wa man akhadha yududu talafa dama amsa yi da neman ya badda bai ne ya maida atalafahu Allah Allah zai lalata abin bai albarka kana ga kai dabara ko ka hau kanshi to kai ma naka bai albarka Allah zai lalata abin nan kaga akwai jan hankali mutum lokacin da yake amsa bashi Allah sani shi in dai har kana niyya kai ma ka maida sha Allah Allah zai taimake ka wajen maidawa kuma hatta da ake magana adda ta maida bashi iya buƙatar niyya daman da ka amshi bashin kana niyya maida wani abin ya tauri wanda wani ya samu sayyidina Ali radiyallahu anhu yana cewa ka taimake ni an ɗora mun fansa abin ke na mishi wani na ya biya ya zama da yace zan karantar da kai da wata addu'a wadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da ni ita ko kana da bashi ko tamcin dutsen sabir dutsen sabir dutse ne babba mai girma a can sananne a wajensu ya ce ko da kana da bashi ko tamcin girman dutsen sabir Allah zai taimake ka ka biya wannan bashin ya ce ka karanta addu'ar Allahumma kafini bi halalik an haramika wa aghnini bi fadlika amman suwaka wani addu'a ko ina kan ayyayinta ko bayan tayya ko cikin sujada addu'a ce da bata da wuri ko ina wurin addu'a kan ayyayinta Allahumma kafini bi halalaka an haramik wa aghnini bi fadlaka amman suwak Allah ka wadatar da ni da halak ka wadatar da ni ma'ana kaman maganin halak ka wadatar da ni da halak ba haram ba kenan ina neman wadata da fadlaka akan ta wani kana neman fadlan Allah ta musamman kake nema wannan addu'a ce ta neman Allah taimake ka ka biya bashi da ya dame ka to muna maganar maganar bashi bayan yanzu wannan ruwaya ta kyautata niyya an kai niyya kwarai Allah taimake ka an kai niyya banza kai ma kai asara ka bi babu ka raba shi da kayan shi kuma kai ma naka bi albarka kuma ga yawan gobe kiyama a kanka wa an shu'aib bin amr qala حدثنا سهيب حدثنا سهيب الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل يدين دينا وهو مجمع على ألا يوفيه وهو مجمع على ألا يوفيه إياه لقي الله سارقا wannan ruwaya ibn majah ya rawaito abinda yake hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuma rajulun yadinu dainan duk mutumin da ya dauki wani bashi daga cikin bashi da ake doka wuho mujmi'un ala Allah yufihi da ya amsa iya mai niyyar daman ba zai biya ba dama Allah Allah yake ya amsa kuɗin da ka shiga hannu ka ƙare dama haka ce ne shi bai niyya biya ka to wannan laƙi Allah sadikan zai gamu da Allah a matsayin barawo zai je ma Allah lahira a matsayin barawo kusan gobe kiyama ko ya tashi hilin kiyama da halin shi to kai za ka tashi layin barayi ana mai shaida barawo ga barayi barawo kenan abin a hankali sai al'amaru bi a da'idai wannan yan uwa akwai wani masala suna kawo ta za su je su gama baki su damhari ko da banki ne a baka kudin mutane ka san misali gidanka bai miliyan biyar ka ba su a miliyan goma ko sha kaza a gan baki da kai da wasu masu aikin shi ya yi kan banki ba kayan banki ma shi allah da ke magana banki ko tuba aka yi ai ko kudin tasu ce ko ai dan kan ne da ake magana riba ai ba duka ba ne ba dukiya take a ko tuba aka yi ko tuba kai na allah ka ta fadan tubutum fadan kuma musu amma da kuma allah ce ko ai ba duka mana rabu wannan kudin hakkin ko mutuwa kai yana banka wannan uwa kudin bashi ne a kanka wanda ake magana riba wannan yankan ne ake magana riba amma wannan kudin ka cikin mutum kacce kudin banki ne da mai ce banza haka za su gama da mai wa ta tashi hankali tashi tsaye wai dauko shi ke an kare kuma daman ya san abin da ya ba su na garanti bai kai ba don haka kace kama kanka wani gurnu eh yaudara ce eh zaka je kana barawo eh kaka cika mutane haka nan gaskiya da ne yaudara yace al'amaru bi ada'i dain kuma zamu ji umarni da yazo na mai da bashi an baka ka mai da ya kawo fadar Allah subhanahu wa ta'ala kala ta'ala inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idukum bi inna Allah kana sami'an basira Allah mai girma na cewa inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umurtakum ku mai da amana ga masu ita ku mai da ma masu kaya kayansu kuma wai za hakamtun bayanan nas in za ku hukumci tsakanin mutane iya muku umarni an ta hakun bin adala ku hukumci da adalci inna la ni'imma ya'izukum bi madalla da irin galgadi ko wa'azi da Allah ke muku kan mas'alar mai da amana da yin adalci a cikin hukumci kuma inna Allah kana sami'an basira Allah mai ji ne mai gani ne game da bayan shi wa qala ta'ala fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanatahu wa la takilla rabba wannan ta biyo bayan magana ta bashi ta rubutun bashi shi da wannan aya wannan karshen wannan jumla yake hukunta cewa rubutun bashi ba wajibi bane an so ayi abin da yake ne ba ba ce ya dimba rubuta ba kaza ne a wannan ƙarshen bayani duk da yi magana a rubutu a rubuta shi yayi amma idan ba a rubuta ba na a tsakanin da kai ba sai a rubuta ba da wannan yan kudin ko kaza ba a rubuta ba Allah yake magana fa in aminu ba'dukum ba'da idan shashan ku suka yarda da shashi na amince da kai sai na baka bashi babu rubutu babu shaidu to kaka ce dan ba kowa kamin kiri kiri kace ai na ka bani kuma an san a shari'ar zamani za ka ikada ne a shari'a ba ta Allah ba tunda shi juji zai aiki da shaida ina ko alƙali ne na musulunci shaida ka ba shi jika goma a ina shaida babu yau ƙarya kake kurum a wajen alƙali babu kurum can Allah ya kunce shi amma alƙali bai aiki da wannan tunda shi ya gardama ya kwashi ba alƙali ya gardama kuma an ma aka ce a rantsuwa bakin alƙali kai da kace kake bi ba a ce ka yi rantsuwa ne ka ce albayin zallar mudda'i wani min alaman ankar shi da ya ce da ka ce kana bin shi shi zai rantsuwa a ka zaune ka rantsuwa na rantsuwa allah yana bin shi ba ba haka nan shi da ka ce kana bi kai za ka shaidu na ka ba mutum jika kaza an ka shaidu ko ya ce ƙarya ce ko ya mace ƙarya ke tun banza ko da amsa za a yi ko da shaidu ɗin musan ba in dai shaidu ne a mutattu an yadda da su suka suka yi shaida wane da ya ce iya binka kaza ko gida kaza na shi ne suka aka samu mutum biyu wanda an sasa mutane kiki ne suka yi shaida lalle wane ya ba wane miliyan guda ko wannan gidan na wane ne alkali matsashin alkali zai ɗauki wannan gida ko kuɗi ya maida ma wannan da aka yi shaida ya bada ko da ba haka wani ba a baɗi ne alkali ya aiki da abin da bai da shi shi na iya aiki da baɗi ne Allah ya aiki da zahiri kai iya aiki da zahiri Allah san baɗi ne alkali zai aiki da zahiri ya amsa mai da haka da aka zo kai shaida kace babu kada wannan gida ka na wani kuna ba wani miliyan goma ce kai ya kake a ina ka bani ya mace kai na shaida ka da ka bashi Allah bane shaida amma zan yi rantsuwa ba a saka rantsuwa ka cika mutane kuma shi da kai ce kana bin shi za mu ce rantsi in ya rantsi ko da ƙarya ce mu ba ruwan mu ce tsakanin ku da Allah Allah shi a shari'a shi shina wani zo wani wani suka zo da annabi wani wani musulmi ne da wani yahudi yace ai wannan gwamnati ta ce yace rasulullahi ba tashi bace to yace kai na shaida ka babu shaida ce ta yi da yace rasulullahi la fajiri ne to kariya zai kariya zai rasulullahi rantsuwa zai ta kariya ta kana yace ba mu daman ba nan shi kan gare mu annabi ce ba mu da wata hujja ba nan ba in ma kariya zai mu bakin hujjar mu kenan kurin ya rantsuwa in ya rantsuwa kare ku talamta shi an kuma kai dan kuma kai kana da hujja ka kashi du mataka baka shedu kun yanzu ba shi zami in wa bambancin shari'a ta dan adam ta zamani ta Allah shi shari'a ta Allah ai ana yin ta an san akwai babban mai zawwa ana da imani in ma anan ka cuce ne ko kuma ko ka ka dan hore shi muka baka ai mun san akwai kiyama shi sa ake bar shi a shirka ta barta a babban kotu ta koli gaba daya wanda ba koyewa shi kuma ta dan adam soki ya bakin kurewa ya bakin dadalashi da shi bakin shanan ne shi yasa abin ke bambanta ta ya ta bin wata bincike da babu shi da ba hannu a kan mutum da ba lahi sau da wajen binciken neman wani abu ke sa ta ya kan mutum da rishin bai lahi amma a ɗora mai lahi saboda aiki da wani da wajen tattalin balbala da binciken abin babu hakika shi ba wani magana bincike kurin shaida ba shaida kurin babu shi zai rantsi ne shi kai kuma bakar ya ce kuma ba ruwan da ka kawo ne kuma ba ba a ce kai ka rantsi a baka mutane kamar da ake a kawai mutum da gona ko ya zo ce ya rantsu a bashi gona haka ake cin karar mutane akwai mutane zalimai he kiri-kiri kurin wannan gona ta wada kurin ta ce a zo yi rantsi da ƙuranin kuma ba abin da zai wani lokaci allah ya shi shi ka na ba shi ka mutane ƙarya kake ka zo gona a hannun wane wannan gona kowa santa gidan suwa suwa suke noma ta he wani ya zo da gona gari ko a cikin garin ya ce a wannan gona ta baba na ce ce mu ko ta wace sai a kaji tambaya ko sarki tambaya ina shaidinka ta ka ce a zai rantsi ba shi da ma zai rantsi da ƙurani ce ba ruwan ƙarya kake kai ta ka ce ta ka ce to kai ka rantsa ta ka ce shi bai guna a shi zai rantsuwa ba take hannun shi eh rantsuwa shi kenan shi tsarin musulunci dai a takaice dai muna maganar mai da amana in an baka fa in amina ba'dukum ba'dan idan wasu a cikin ku muka amince da juna na baka bashi ba shaidu babu rubutu to Allah ya fali adil ladhi tumina amanata shi wanda aka ba amanar na amince aka baka amana ba shaidu ba rubutu to ka ji tsoron Allah ka maida abin da aka baka wani cikin laraba ka ji tsoron Allah ubangijinka hada Allah ya ma'aunanin maidawa maida haƙƙin mutane sai husunul qada ana so kuma ka yi kyakkyawan biya an baka bashi wajen maida ka maida cikin mutunci da kalmomi na yabo hamma wataran ka yi niyya babu ba wani laifi game wani alkhairi bayan ka biya shi mai hujja kan haka ya kawo ruwaya wadda imam al-bukhari ya roto haka imam muslim imam nasa'i haka tirmizi an abi huraira radiyallahu an qal kana li rajul ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sinnu min al-ibil فجاءه يتقاضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقه إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء أبو هريرة كيتشوى ونمتن kana da rajulun ala nabi sallama sinu min nabi wani mutum yana bin annabi sallama bashin wani raƙumi mai shekaru na ba shekara ba shekara kaza wasu shekaru na raƙumi da aka zo fajahu da ya zo iya neman annabi ya biya shi wannan raƙumi na shi sai annabi sallama ya ce musu a'tu ku bashi raƙumin shi a biya shi fatalabu sunna suka nemi shekarun raƙumin da ya bada misali ɗan shekara uku ne ɗan shekara uku ne ana ta nema aka rasa sai ɗan shekara hudu ina garwaye rubayen ne sai ya kamashi ɗan shekara hudu aka samu sai faƙal annabci a to ku bashi kina a bashi sama da nashi ya bar misali ɗan shekara uku aka bashi ɗan shekara hudu sai manzan sai yake cewa ba Allah sai yake cewa awfaitani awfallahu bika ka cika min alƙawali na ka ci biya ni bashi na kai ma Allah cika ma da baranka yawa annabi haka nan sai annabi ke ce sallama sai annabi ke ce inni khiyarakum hasanakum qada da man hiyayi a cikin ku mai kyawun biya wajen biya a biya cikin mutunci an wani abu nan sun sanar ne akan samu sau da yawa mutum zai ba mutum bashi wajen biya ka zama to abokin adawa ya zama na adawa ka kurin dan ya tauri ka nema biya kayanka shi kenan ka ji kuma ya koma iya zagin ka kayanka ne ka nema ka cikin mutunci iya ma ba kowa amma ka ci a biya ka yi zama matsala ka zama tuɗin adawan shi da rashin mutuncin mutane wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma qal أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحى فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقداني وزادني وانا رواية ما إمام البخاري يا روتو هكا أبو داود jumla ta ƙarshe ba abinda yake ruwayar jabir bin abdullah ke cewa a na zo waje annabi sallallahu alaihi wasallam iya masallaci mis'ar cikin masu rotu hadisi jika ce urahu qala duwa ina tsamanin da yace a masallacin ma ya hawo ma lokacin da lokacin da wallaha ne yazo ya su gama da wallaha ne yazo eh a wallaha da wallaha ne yazo faqal sai annabi ce mace salli raka'atain kake da kake salli raka'a biyu kenan kai salli raka'a biyu ta wallahi wa kana li alaihi dainun nazo ina bin shi bashi ina da bashi na akan shi annabi sallallahu alaihi yace faqadani annabi ya biya ni bashi na wa zadani ya kara mun akan nawa sallallahu alaihi wasallam kaga nan ya biya bashin kuma ya kara mishi wannan shine hujjar cewa idan mutum ya baka wani bashi na kudi kaje kai mu'amala kaji dadi babu wani laihi in ka zo biya ka kara mashi amma an ce da sharɗi kai zamanto akwai wata wani alkawali a ƙasa wanda in ka samu nima za ka bani ko ku akwai al'ada da suke sananna ƙa'ida idan ka ba mutum bashi dama ya san zai mai do ƙari amma haka kurin baka tsammani kurin ya niya jin daɗin ya biya bukata ita kai ma wani gashi wannan heka amsa kuma kowa bai lahi ba wannan shine hujja kan haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya ni bashi na kuma wazadani ya kara mini kaman can da yace dan nan ka san dan adam da iya magana da iya hira wacce ruwaya ta cewa ya zo a biya shi raƙumi shekarun da ya bada babu daidai nashi sai babban nashi wani zai ce maka ainihin dan babu daidai nashi ne larura ce kan adam tun da inda akwai da nashi da bashi ya kama maka wannan ruwaye shi ne ya cikin hukikin malamai to nan aka ma ruwa kima kuɗi ne ma an biya shi kuma daga baya aka ƙara mishi haka nan babu wani laifi eh babu laifin komi ka biya mutum ka ƙara mishi babu wani kuɗin niyya ce kai kuɗin وعن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه حين غزا حنينا ثلاثين أو أربعين ألفا فلما قدم قداها إياه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد wannan ruwa ta ibn majah haka imamu nasai ya rubuta abinda yake hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ramci makata ismail ibn ibrahim na abdullahi ibn abi rabi al-makhazumi an abi an jaddihi kenan daga abdullahi ibn abi rabi akin shine jakan nashi annabi ya amshi bashi za mu ce ramce istaslafa minhu hina gaza lokacin aka yakin hunain ya amshi ramcen 30 a 40 alfan misali dirhami 30 ko 40 ne a tsakanin wannan da ya amsa falamma qadima qadaha lokacin da yazo kenan aka zo aka dawo sai mana annabi ya biya shi bashin shi da ya amsa na dirhami 30 ko 40 sai annabi bayan biya shi sai ya ce mishi barakallahu laka fi ahlika wa malik Allah yi albarka Allah ya maka albarka cikin iyalanka da dukiyarka kin Allah ya albarka a iyalanka da dukiyarka annabi ya mai addu'a yace inna ma jaza'u salaf adaman sakamakon bashi in aka baka alwafa ka cika alƙawli na maidawa kuma walhamda ka gode na gode a saka alheri wa na gode a saka alheri a rabu cikin mutunci haka ga madara ya maka ya maka mutunci nan kenan ana buƙatar idan mutum maka bashi ka maida ka yi godiya ka mai addu'a Allah saka da alheri kuma Allah maka albarka haka kamar ya baka sadaka haka ne ka yi godiya annabi ja wannan iya daga cikin sakamakon bashi da aka baka kyakkyawa sai husnul mutalaba in ka zo neman biya kai mai bashi ka nema cikin mutunci kyakkyawan neman haƙƙinka kakka zo don kada mutum bashi cikin mutane ko a sama sama kai biya ni ina bashi biya ni bashi na a duk da bashi ne ka bashi amma a cikin mutunci kai ma
عن ابن عمر كاروات ابن عمر وابن ماجه يروتو عن ابن عمر وعائشة wannan ruwa ke daga hanya biyu ce daga abdullahi bin haka daga aisha ta sun sun samu maganar cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal man talaba haqqan falyatlubuhu fi afafin wafin aw ghair wafin aisha da abdullahi bin umar suka ba labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man talaba haƙƙan duk wanda yake zai nemo na haƙƙin shi falatalubuhu fi afafin ya neme shi cikin mutunci cikin kame kai wafin aw ghair wafin ya ci- ya biya ko bai biya ba ko ba ko bai biya ba cikin mutunci ka ka kai hakuri ka yayi ka dan daga eh ko ya biya ko bai biya ba am- am- babin cikin mutunci ka nema cikin kame kai iyawa ka ce ma alƙawarin bai cika ba lokaci ya kazo biya ne ai tun da ya saba lokaci ka zo amsa dole ka mai cin mutunci a sai in zaru da mu'usir dan saurarawa saurarawa wanda ba shi da abin eh ba shi da abin kaɗan saurara mishi fadalash matsayin shi قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنزلة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون التي وإن كان ذو عسرة وأن كبابش أنا مغانا إن وأن كبابش إن وأن كيبي إن يا da kumcin hali babu hali abin ya tauri kasuwa ce ta tauri biya ne ba a yi ba fa nazaratun ila maisara kaɗan dakata mai har Allah ya warware shine dakatawa zuwa sauƙaƙewa zuwa Allah yayi kuma wa anta saddaqu khalakum in ma ka iya ka yahe mai ka mai sadaka shi mai mai alkhairi in ka iya ma iya ka ka babu in ma shi kashi ta kanshi yake ta ta abincin gidan shi ma yake ka yahe mishi wannan kuma Allah shine khairul lakum in kuntum ta'lamun in kun san abin da ke cikin sakamakon haka kana ma dai maganar cewa yahiya inda dama aka yahi yake وعن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له ما كنت تقول قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المؤسر فغفر له آه حذيفة كبار لاباري تشيوا أنا صلى الله عليه وسلم يأتي كياجي annan salasam iya cewa mata rajulun wani mutum allah mai cikawa faƙilau ya aka ce mashi makunta ta ƙulu mai kake cewa mana mai kake aikatawa ƙala kuntu ubayi unnas ni dai ke mai kai na alkhairi tambayotarwa ta kawo mai ka aikata na alkhairi shi da kullum abin da ya san iyaye na alkhairi kuntu ubayi ina ciniki da mutane ubayi unnas fa atajawwazu an al-musir wa khaffifa an al-mu'sir fa ghufira la ina dan daga daga kafa kin bai matsawa mai akwai kin ma kuma wanda ba shi da shi gaba ɗaya ma ina yayi mishi kan haka Allah gafarta mishi wata ruwa ta tabbata wani bawan Allah Allah ya kawo shi a cikin kiyama Allah zai ta mai tambaya me kai a rayuwarka an ce ba abin da aka samu a takardun shi na wani ake alkhairi amma an samu dan kasuwa ne a kasuwanci da yake yi idan ya tura yaran shi amsa kuɗi sai ce musu idan kun je wajen abokan hulɗarmu wanda kuka ga akwai ku amsa wanda ya ce babu ku huce ku kyale shi shi ne ya yi na alheri Allah ya ce an haka da zalaka Allah ya ce ni ne cancanta in yi haka Allah ya ce da ku ku kyale shi kenan laifin da ya ka kama shi da shi Allah ya ce ni ne cancanta da yin wannan halin kenan kaga muhimmanci ne na magana yahiya ga wanda ba shi da shi ana abin yusur sahibin nabi sallallahu alaihi wasallam قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزله الله في زله فلينزل معسرا أو ليدع عنه تمنى رواية ابن مجاروت أبو الوسر كيتشي وصحابيني na annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba an yuzillahu Allah fi zilli duk mai so Allah inuwatar da shi a cikin inuwar shi gobe kiyama akwai inuwa ta Allah ta al'arshi da zai sa wasu bayan shi mai san wannan inuwa ta Allah falyunzir mu'siran ya dan dakatawa wanda ba shi da shi ya ma alƙawarin lokacin biyan bashi yayi babu to kada ga mishi aule da an ko kuwa duka maka yahe mishi mai san kenan ya daga kawa mana dagawa ba da ɗan sarari ko yahiya gaba daya mai haka Allah na sa cikin wannan inuwa ta Allah ta gobe kiyama hilin kiyama ta al'arshi wannan abu ne guda biyu duk da asa ɗaya ɗaya amma kowanne iya saka cikin wannan inuwa ka ɗaga ha a samu ko ka yahe gaba ɗaya sai matadul gani zulmun nan kuma taurin bashi taurin bashi na mawadaci zalunci ne kana da hali kurin don keta kakka mai duwa mutum kayan shi kurin daga bakin ciki mai duwa mutum kayan shi Allah hore maka abin biya wannan shi ne matsala akan samu haka nan da hali ko mai ki biya kurin don ma akan so akan su ma masu hali ne ma ga kurin basu biyan ta daga duk mutum yaran su suna jajen su wajen bashin su kashi kun duki ya tara ta amma kai in taka cikin hannun shi ya ka hodi to yin hakan zalunci ne matsalo gani zulmin mai hujja kan haka ya kawo ruwaya wadda imam bukhari ya rutu haka musulun haka ashabu sunan arba kenan abu dawud da sa'i tirmizi bin majah sun kawo ruwaya an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam matsalul gani zulmun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taurin bashin mawadaci zalunci ne kana da hali ka ƙi biya lokacin biya ya yi ko ka san wani yajin yauninka ne bai tambaye ka ba kuma ga kudin sare a ji a wajenka a kuma ta cikin mu'amala komi kana da kudin ga sanar bai ba amale ka ma a banki kuma wani ya banka duk da wai ba tambaye ka ba zai amma lokacin biya ya a ƙarfin biya amma kudin ya ka ya shi kamar takwar wani ma zai ga sai ya ƙara juyawa bayan kuma daman bashi aka yi juya to wannan taurin bashi na mawadaci zalunci حبس القادر على الاداء اذا امتنع kuma hukuncin ko damar tsare mai ikon biyan bashi a tsare shi a kaso ya biya ba lai ba ne kasa kuma sama tambaya gata mana to ana bi na bashi ya kai na gidan kaso yaya kina shi ya gatan da ya kasa kudin shi ya cike da tsira yiwu kasan ina wani kasan me za a kasa kaso kin biya da kai ne me kai kaso kai kai kan kaso mun yi kwana kai mutum gidan kaso iya da halin kin biya da mun yi wanga an kai gidan kaso kula ku halin biya kin biya da kuri da ya san kurin in je kaso ya kare shi kenan kurin shi kamar ya ci banza akwai wannan tunanin iya zawa ga wasu masu cin kuɗin al'umma za su kuɗin talakawa a kama shi za shi ya ɓoye ko da sunan wani ƙaran shi ko cikin ɗiyan shi yin sunan wani kuɗin duka ya je gidajen sunan wansu ya san bakinta a sashi kaso sai shiga kaso a doki aboka a yi sama a yi kasa da aboka dan cin gurin ya dauka dan wani dan wani partin cin gurin ya dauka dan wani ya ta bin wuri wuri na shari'a da neman a sauka ya ko a sake shi me ko kaso shekara 20 ko kaza ko a ce ya biya sai a mai dai dabara samun shari'a a san tashar zamani sai ta komo shekara daya ko biyu ko shekara uku ta an kwambi a ci an rage masu kasan shekara goma ya komo shekara biyar ya komo shekara biyu an sake shi gaba daya shi daga shi kenan yanzu ci banzan su yanzu kuwa ɗauko mota ya sa maimakon wanda ba mu ba ba ganin shi ma mai bitin fimi su ja komi ba ganin shi ma shekar mota iya yawan shi kurin ya kare ya sa sanyi a gida sanyi a mota ya tara duke banza iya ji shi tun da ya kaso ya kare shi kenan wallahi ya ka biya mutane ba magana kasu bai biya maka bashin haƙƙin mutane an saka kasu dalilin ka ci haƙƙin mutane don baka biya ba aka yi kaso kai ne ka kan kaso kaso bai sarke ma yaunin bashi gaskiyar magana kamar ka ci ka biya mutane ta kuma sun turan kwan ko na gwamnati ko na wani ma ka bi ni ba ina ban ka na yana ka kiya ka ki biya na kai ka kai karan ka kadare ka to wannan kaso kan kan kan kawa kaso ba ni ka kaso ba kama kan kaso ko ka biya ni a gaba ko alahira ka biya ni عن عمر بن شريب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته كاج وجر وانا رواية إمام النسائي هكا أبو داود هكا ابن ماجه كتاب خلق روى معلقا cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce layul wajid taurin hannu na mawadaci shin layul wajid taurin hannu na mawadaci yuhillu iradahu wa qubata yana halitta a ci mutuncin shi wannan kai kai wani mutum banza ne wallahi wani mutum banza ne ko da mutum yi da kai ce wani ya cuce da mashi ya ki ya ki biya na bai lahi ba tunda kai kana da hali ka ibe shi sai ya jajanka wani mutuci ne wallahi ya cuce ni ko a kamo ka a dan gasa ka kadan kadan ka biya mutane ka an sanar da halin ka boye ka ki biya mutane ana kamo ka a dan larsa ka zaka biya mutane amma ka wata dan dan ta'zir dan ka biya mutane haka yace ka iya halitta mutuncin shi da mai hukuma ana iya duk abin da na malata biyu ba kai kaso a rike kamar gidan kaso kaso ne an saka dan ka biya mutane duk da cikin kuba kenan dan akwai halin mun sai kana halin biya ka ibiya don mun iya hudu da ka ka boye to ya kama ka tsare ka damu da ka na ladabi kai ka jama kanka kuma ya halitta alƙali ya maka hukuma da dai ta dace a maka tunda akwai hali wannan shine kan mas'ala wannan sai kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba dukkan ramce da ya janyo amfani riba ne nan za mu gama na wannan magana duk da wannan ya shahara a hadisi kamar albani magana kan cewa hadisi murfi bai inganta ba kan haka illa fiqihun maganar da muka yi magana na azu irin amfani ko ramce wanda ka bani da alkawalin zaka ban wani abu ba wanda muka bayani a baya ba a ramce mai akwai abin da zai biyo baya a baya dam a san da shi shi ne ake magana wanda ramtan da ya janyo an wani an abi burda qal qadimtu almadinata falaqitu abdullah bin salam فقال انطلق معي الى المنزل فاسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه فانطلقت معه فسقاني سويقا واطعمني تمرا وصليت في مسجدي فقال لي إنك في أرض إنك في أرض ربا إنك في أرض الربا فيها فاشل وإن من وإن من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى عجل فإذا بلغ أتاه به أتاه به وبسلة وبسلة فيها هدية فاتقي تلك السلة وما فيها wannan ruwa imam bukhari ya roto ta haka imam al-bahaki abi burda yake cewa qadimtul madina cikin tahiya ta yawon sabai ce na zo madina da na zo madina falakitu abdullahi bin salam ina gama da abdullahi bin salam can da abiya nisa ne sai faƙar sai abdullahi bin salam ya ce mini in talaka ma'i ilal manzil mu ta yi gida ana mu ta yi gidana ya shiga mini wata karama da zai mishi fa a sake ka fi kadahin shirba fi da zama zan shayar da kai cikin wani makayi da manzan Allah ya shayar wani abu a cikin shi manzan Allah a cikin makayi da manzan Allah ya shayar wani abu a cikin shi zan shayar da kai ke yana abu ne da don da karama a jinsu da annabi sallallahu ana tabarruki da abin da ya aikata ya shayar koyi abu kaza ka mu je gida in shayar da kai a cikin wani makayin da manzan Allah ya shayar a cikin shi wato salli fi masajidin sallafi kuma ka yi salla a wani masallaci da manzala ya salla a cikin shi nan kenan akwai masallaci a gidan shi da yayi annabi salla a cikin masallacin a cikin kewan gidan shi mu je mu je yace fa talakata ma'ahu muka tahi da shi na bi shi fa saqani sawiqan ya shayar da ni da horo horo wa at'amani tamaran ya bani dabino ya ce bana bana dabino na ci wa sallatu fi masjidihi ne sallah kuma a wannan masallaci duk da kina ya cika min alƙawarin ya sha a cikin makamin da manzo Allah sha kuma ya salla a masallacin da manzo Allah salla a cikin sallah salama fa qala li bayan an kare cikin tattaunawa na shi dalil kawo hadisin hikice mini innaka fi aradin riba innaka fi innaka fi aradin kana cikin wani gari ku ji a cikin wancan zamanin mu ha kana cikin wata ƙasa a riba fiha fashin riba ta yawan zu riba ta gama mutane ta yadu ya ce wa inna min abuwa riba daga cikin ƙohohi na riba yadda mutane suke a wannan zamani an na a haɗa kuma yi ƙurudul ƙarata ila ajal mutum zai ba da ramce daga cikin ramce ila ajalin zuwa lokaci kaza na biya fa'iza balag idan lokacin biya ya zo a tahu bihi sai wanda ya amshi ramcen zai zo da wannan abin da ya amsa ramce wa bi sallatin fiye hadiya da wani dan dan zakumi za mu ce da dan wani bahu wanda a cikin wannan bahun da wata kyauta ta musamman ya ce to wannan haka suke kenan al'ada su kenan ba a cewa kaza amma akwai dama a san a zanzace da ka baramce kai ma kana jira abin zai biyo baya ya ce to zan gaya maka fattaki tilka sallata mafiya ka ji tsoron amsar wannan zakumi ko jaka da abin da ka cikin ta amsa magana kenan kan magana a nan kenan bashin da yake da alkawalin ko wata mas'ala ta ba da wani ƙari abu sananne a wurin akwai al'ada sananna kan abin wannan ya ƙari kenan sai arrahan wanda a yau shi ne shi ma iya cikin fitina ta wannan zamani ko zalimci da wasu ke yi kanshi jingina jingina ta'arifu me jingina ya ce arrahan filluga al'ihtibas min ƙaulihim rahanar shai idan dama wa sabat wa minu kullu nafsin bima kasabata rahina a luga kalmar rahan ta zo tsarewa a tsare wani abu suna cewa rahana shai idan wani abu ya tabbata ya tsaya daga nan aka kawo kullu nafsin bima kasabata ya kowane rai za a tsare shi game da abin da ya aikata kullu nafsin bima kasabata rahina kowane rai za a kama shi da abin da ya aikata nan kenan za a tsare cikin azaba kenan misali amma wa fi a shari'a an aka ce arhan jingina gata ja'alu malin wathiqatan bidain sanya wata dukiya garanti tabbacin wani bashi da ake binka ya kama da wani abu shine kambacin bashi da kake bina ga gidana ga kayana ko ga injina ga motata ga gonata dan bashin da kake bina shine arhanana liyastawfi minhu in ta'azzara in ta'azzara wafa'uhu min al-madin ana badata dan shi mai haƙƙi in wanda yake bin haƙƙi ya kasa biyan shi sai wannan jingina za a kama imma a saida ko a ci tuku shine asalin jingina wadda ita ce za mu magana a kanta ya ce masharuriyatu shar'anta yin jingina a musulunci قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحان مقبولا أنا تكين بلاغرو ناس أمباك باشي to ko da ma'ana ina neman garanti kamar gaddama ko na abu to sai Allah ce farihan makabuda ya bada jingina abin karba Allah ta bata da bada jingina ka amsa ka rike kan bajin bayi da ka ba wani nan ya ce wata ƙayyudin fi safar fil aya kharajar lilgalib don kaka ce an ce abu lagoro ne wannan abin da aka yawan yi ne an yi neman jingina abu lagoro ne ba don mashi abu lagoro ba abin da yake aiki da shi falama fahimu lau ba ce ayi ayi abu lagoro ke jingina lidalalata alhadis alama sharu'iyyati fil hadar don hadisai sun zo sun tabbatar da shar'anta jingina a gidan shine fil hadar a gida kenan ya kai maka hadisi guda kurin kan maganar an aisha radiyallahu anha annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyin ta'aman ila ajal wa rahanahu dir'a wannan riwaya imam al-bukhari ya rubuta haka muslim ya rubuta muttafaqan alayhi aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudin ta'aman ila dala annabi ya amshi bashin abinci a wajen wani bai yahudi ma'amala ce annabi ya da yahuda ma har ƙarshen rayuwar shi bai yahudi ne kuma suna kasuwa bai ce dan bai yahudi ne bai sayan kaya a wajen shi bai sayan kayan shi ya saya kuma har ƙarshen rayuwar shi ya ɗauki bashi kuma wa rahanahu dir'ahu kasan dan bai hude ne dan bai da kenan ga aka ga ce hil jingina annabi ya bashi jingina riga shi ta yaki jingina akan abin da ya amsa kaga dai yana kenan ko a gida ko to yanzu masalan mu da muke ciki ta manzu intifa'ul murtahin birrahan mai amfanin mai wanda ya amshi jingina yayi amfani da jingina irin da ake kaba mutum gona kana kaban jika hamsin ka amshi gona ta ko kaban jika ɗari ka amshi gona ta ka rinka nomawa ko kaban bashin na ba kaban bashin jika ishirin na baka jingina gari ta sai ka rinka sawa al'adam zai rinka sa gari iya zuwa biki ya dawowa duk sabga ya sa ko ka bashi inji jingina zai rinka hawa yana yawo ko mota kuma iya cin banza ya noma banza ya sa banza in shekara nawa aka yi har ma wata shari'a ta malam bahaushe idan ka ba mutum jingina gari radda ka mai domin kudin shi sai baka wuyan garin ya biya ka in ji malam bahaushe wa haka suke wakul haka ma yadda fa shari'a ce kama da ta yi in dai ka bar jingina kai kai jinkiri zan sa rigar in sa in hudda in sabakata in kai jinkiri har ta tsuwa duk da Allah kawo ka kaban kudi na wannan riga in bakin wuya aka samu kun dole ka amsa kuma na biya in gona ce zai ta noma gona shekara shekaru ya samu dame nawa tan nawa kurin ya ci banza kuma a zo a biya shi kudin shi daidai to wannan shine zamu ji me hukuncin hakan tabbata zalunci ne kurin yace wala yujuz lil murtahin al intifa bi rahan bai halitta ga mai jingina ya yi amfani da jingina limasa baka filkarar kamar da bayani ya gabata kan bashi kullu kardin jar na fa'an fauri ba duk bashin da janyo amfani riba ce ka kai da kenan ka kuma su cewa ai ai shi ya rida to da aka hana kuɗi da ruwa an taba kuɗi da ruwa da ƙari da aka hana kuɗi da ruwa da ƙari ake kuɗi da ruwa ba da kai ba hamma da lallaba ka bani kenan dai mai gona shi ya rida ya baka gona zaka noma ya kamata ka hamsin ko ya da zalunci ne inda ya san za a bashi a kyauta ya noma kashi ya bari ka noma inda ya san akwai dama kanan a ya san baka yarda ba ne ya baka ya ce da ya ce maka maganar amfanin da ya janyo riba bashin da ya janyo amfanin riba ne ya ce ka an yurhinahu ardan fa yazra'uha hatta yaqdiyahu kaman ka ba mutum bashin gona shine gona ko garka ardan kenan fa yazra'uha ya rinka noma wannan iya shibka wannan gona hatta ka zai har sai ka biya iya ta noma iya ta shibka a gonar ko a garkal herar da ka biya audaran fayasukunuha ko gida ne zai baka ka shiga ka zamana a gida dan ka bashi jingina he ya biya ka ka bashi kayan shi hatta ka zai har sai ya biya a nan wasu masu wani zalunci akwai wani masu wani yaudara cikin masu hari wasu masu tsoron Allah gida gare ka za ka ba shi gida ya ba ka ba shi miliyan ko miliyan biyu ya san gidan misali akai miliyan goma ana haye wannan gidan jika hamsin ko sittin ko saba'in ko madari Allah kuma saka da wallahi wannan gidan da ya amsa zai sa haya wai tun da jingina ce an wata wata a ba shi kudin jingina jika hamsin jika saba'in ya kashe kayan shi ya ci banza wa a jingina yake Allah kuma saka nan dan kin Allah ya yi ka shiga iya amsa kudin har iya kashewa da kuma a kudin da yake amsa sai ya biya ma kudin da ya baka kai kuma kana kana ta nema iya kai jima ka kasa biya za a waye gari wani abin da ya amsa ya nuna kama abin da ya baka kuma ka biya shi wata mugun shari'a ta zalunci kana ce maka ko ya kama ka yara balle magana gida baci ko baci kiran kai baci ina wani shi ko haruwa kai zara kasara haka ce shari'a su ba magana shari'a malamu shari'a da muke anan tamu ta al'ada ba ta Allah ba ta Allah baka da makan in gona ce sai dai a yi da sai haya a shekara a nan za ka noma ta in gida ne ka shiga to haya ce ka bar jika miliyan guda gida na jika hamsin hamsin ne lokacin da ya kare kina haka wuta haka kamata yi ya ce wannan kenan bai halitta ko gona ko gida ka zamana don ka ba mutum bashi illa an ya kuna rahan markuban sai in abin jingidan da ka bashi abin hawa ne au mahaluban ko mai madara ne sani ya ce ko akuya fa yujuzu lahu an yarkaba markub wa yahlib al manhub idza anfaqa alayhi na me misali doki ne ina ni nake bashi ruwa nake ba dokin ciyawa to nan dalilin na ba doki ruwa da ciyawa sai hau dan na bashi ruwa da ciyawa shine idan sani ya ce na rike akan bashi na zan sha madara dan na bata ruwa da ciyawa da dusa sai aka halitta mun amfani da ita don wannan abin da na mata to gida wuto ci ko ruwa ke sha ko gona kaga ba koyi ba koyi ya wannan kuma shi ma ka ruwaya tabbas haka kin an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahr yurkab bi nafaqatihi idza kana marhunan yace abin hawa shine dabba zahar za a haushi bi nafaqatihi dalilin ka ciyar da shi iza kana marhunan an ana ji auren jingina yake auren jingina yake wanda aka ba jingina iya bashi abinci zai an bashi dama ya hau saboda ya bashi abinci wala banu dar yushrab bi nafaqati haka nono da ya zubo nono na jikin dabba shi ma za a sha mai jingina hannun shi zai sha nonon dabba dan bi nafaqati dan ya bata abinci iza kana marhunan in tana jingina a wajen shi wa ala alladhi yarkabu wa yashrab an nafaqa shi mai hawan dabba ko mai shan nonon shi zai bata abinci wata ruwa na iya magana cewa maganar jingina batta hudda na hugunan mu a gurin mu idan kayan mutum ya hannunka na jingina in mutuwa ya nashi mutu haka idan aihuwa ta ya nashi ne kenan a takaice yace jingina ba ta hudda mulkin mai ita kayana iya nan nawa ne kurin kai garanti ne na kudinka ba kai asara ba kurin shi ne in ka gaji ka tsoron ka sai a ce a saida a biya kurin shi ne bayan wannan babu wani abu ga wanda ya ba mutum kudi a mashi gina kayan shi bai da haƙƙin in gida ne ya shiga bai da haƙƙin in gona ce noma ko garka ya noma bai da haƙƙin haka nan kurin garanti ne na kayan shi da kudin shi da ya bada in ya tsoron salaka ko ba a biya shi ba lokaci yayi kurin ya kama wannan gona a saida a biya kuna shi in dabba ce a sayar da abiya amma bai da damar amfani da ita ko da mai abin ya amince ina ga lokaci ya tahi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته